الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
ثم أنشأنا من بعده قرنا آخرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya ce sun ma'an sha'ana min ba'adihim ƙarnan akharina. Mun ji cewa a baya annabi Nuhu ya kai ƙara wajen Allah, ya ce rabbin surni bi maka zabuni. Allah a taimake ni da sababin abin da suka kasance suna ƙaryatawa da shi na sako da na zo da shi. Allah ya ce ya karɓi ainihin ainihin ainihin shakawarsa. Allah ya ce to ƙera jirgin ruwa ya kera jirgin ruwa mun ji abu da duk ya faru ya zama tsakanin ainihin ainihin hawansa da kuma fitarsu da kuma halakar waɗanda Allah ya ɗaushi annabin Allah ya kai ƙara suka halaka to bayan sun halaka to ai sai ƴan mutane kaɗan ƴan ƴan mutane kaɗan da suka imani da annabi Ludu waɗanda suke ƴan kankane ne to kuma duniya ga ga ta da fadi kuma an halakar da duk jama'a gaba ɗaya to saura suwaye za su maye gurbin waɗannan jama'ar da aka halakar a duniya zama su mutanen duniya sababbi shine Allah ce an sha'ana min ba'dihim qarnan akharina sai muka halicci waɗansu al'ummar daban ba waɗannan ba kuma wanda su kuma za su rayu a bayan ƙasa bayan annabi Nuhu an tafi da shi sai kuma Allah ya ya halicci wata al'ummar daban wanda kuma ya aiko mata wani annabin da ba ba annabin lutu ba to su wane ne to waɗansu malaman suka ce mutanen salihu ne amma zance ingantacce shine adawa ne mutanen annabi hudu ne su suka maye bayan mutanen annabi nuhu bayan an halakar bayan yin ruwan tufana al'ummar da suka zama sun maye bayan mutanen annabi nuhu su ne mutanen annabi hudu adawa kenan hujjar waɗanda suka faɗi wannan cewa ai gashi nan Allah yana faɗa na farko cewa dai wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin to ai waɗanda ake wannan magana da su adawa ne an ce ku tuna da Allah ya sanya ku mamaya bayan tafiyar mutanen nuhu a kaga wannan kamar nasi ne kuma zaka ga cewa a cikin kissoshi dukan an taho daga an ba da kissa annabi nuhu ba wanda take biyo baya sai ta sai ta annabi hudu ta adawa haka ya faru a la'arafi haka ya faru a cikin suratul hudi haka ya faru a cikin suratul shu'ara ko gashi anan din ma to haka nan din ma sai aka ce su ne ake nufin cewa Allah ya halakar da mutanen annabi nuhu ya maye bayan ƙasa da su thumma ansha'ana min ba'dihim qarnan akharina to
فأرسلنا فيهم رسولا منهم عن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا mm.
تتقون fa arsalna fihim su mutanen adawa sai muka aiko rasulan minhum a cikin su sai muka aiko muka aiko a cikin su wa muka aiko rasulan wani manzo mai girma kuma minhum kuma dan cikin su suna suna da dangane da shi a nasaba shine aka sa minhum din eh suna da dangane da annabi nuhu da adawa a nasaba dan cikin su ne sun san shi an ibudullah ma lakum min ilahin gairu kama an ce to da aka aiko shi me yazo da shi sai an tafsiriya ta zo sai cewa ai an ibudullah taye da yazo ku bauta wa Allah ma lakum min ilahin gairu ba ku da wani ubangiji abin bauta na gaskiya in ba Allah ba afala tattaqun yanzu ba ku ji tsoron ubangiji akubar ubangijin nan ba dan mai tsananin akuba ne ga wanda bai bi shi ba to wannan dama duk shine ma da'awa ta dukkanin manzanni da suke zuwa duk wani manzo da ya zo wannan shine al'ibudullaha ma lakum min ilahin gairu ku bauta wa Allah shi kadai ba ku da wani ubangiji ba shi ba wannan ba annabi hudu ba ba annabi salihu ba ba da annabawa da'awar su kenan farkon kiran su a bauta wa Allah shi kadai a kadai ta shi kadai shikenan shari'a kuma ta bambanta wannan a ce shari'ar su kaza wannan shari'ar su kaza wannan shari'ar su kaza amma dai bauta tauhidi duk ɗaya ne wannan shine kiran da annabi hudu yayi ga mutanansa to mun ji sakon da yazo da shi to wane su kuma amsa suka bashi shine aya gaba za ta za ta faɗa قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم mm.
وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم Mm.
يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ga amsar da mutanen annabi annabi annabi mutanen adawa mutanen annabi hudu suka bashi bayan ya kira su zuwa ga bautar Allah wanda shi kadai ne ba shi da ba wani ubangiji ba shi ba sai almala'u min qaumihi manya manya in kaji an ce mala'u to manya ashrafu kenan wato tinkararru wanda suka kai suka kawo amma a kafirci ai manya manya ayo ai kaga baka taba ji an cewa sahab- sahabban annabi mala'u ba ko in ka ji an ce mala'u to masu cika ido kenan amma daga wanda suka ba daidai ba wanda su suke da kuɗi su suke da jagoranci su suke faɗa a ji amma ba akan daidai ba to waɗannan su ne farkon waɗanda suke magana da manzo domin su ne bakin sauran su ne kunnansu su ne bakinsu su ne shugabanninsu abinda suka faɗa shi za su ji to shi sa idan annabi ya kira su yake fara fuskanta da kira kuma ko ba su ya fuskanta da kira ba amma su suke amsawa nan dai anan kaga qalar mala'u Allah ya ce sai min qaumihi sai manya manyan mutane daga cikin mutanansa sai Allah ya ce fa allazina kafaru waɗanda suke sun kafarta wa kazzabu bi liqa'il akhirati sai sifanta su da sufa guda biyu ga kafirci ga kuma wato kafirci cikin wahadaniya ga kuma kafirci cikin ƙaryata lahira duk kowanne ɗaya nan kafirci ne kowanne ɗaya mutum ya yi kafirci ne wanda ya taɓa wani abu daga cikin sifofi ko wahadaniya ta Allah ya kafirta haka kuma wanda komin yaddarka da Allah in ka ƙaryata ranar lahira ka kafirta mana to su waɗannan duk sun haɗa biyu الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا سي الله يراء وانا أبو وان دزام جيشوا وتكيل شيني دليل كافر تتاسو شوا من نئم تجسو da ni'ima ta duniya a cikin wannan rayuwa ta duniya mun ba su ni'ima to kaga ni'ima tana cikin sababin kangara ga wanda Allah bai sa shirye bane wani kuma ni'ima sai ta sa kuma ta kara masa shiriya ko amma dai an hada dai aka in aka hada aka raba waɗanda ni'imar ta fi kangarar da su sun fi waɗanda ni'imar ta fi miƙar da su ko a cikin al'umma ba haka ba ne? ko ko ni ne ban gano daidai ba eh misali da waɗanda suke masu ni'ima amma suna kan al- bin Allah cir ni'imar ba ta sa sun yi haka ko sun yi haka ba da kuma waɗanda suke masu ni'ima da suka yi haka suka karkace wanda suka fi yawa shine magana to sai a kirga a ci gaba da duba to a duba a gani tunda dai ni'ima dai aka faɗi ni'ima ya an santa kowa an santa kuma ana ganin masu ita to ba sai a shiga duduba ba su kuma sai su shiga gyara ka asa ka a ciki a cikin wanda ya haka gara asa ka wanda ya miƙe kar Mm. Allah ya ce to waɗannan waɗanda Allah ya sa ya ba su ni'ima waɗanda suka ƙaryata manzo kuma suka ƙaryata ranar lahira me suka ce sai suka ce ma haza illa basharun mislukum ku waɗanda kuke bin mu ko wanda kuke sauraron wannan annabi shi ma haza ai shi annabi hudu da shi suke ishara gare shi bai zama ba illa basharun mislukum ai manzo ne shi irin ku sai suka sifanta manzo annabi hudu wai abin da zai sa ba za su karɓi sako daga wurinsa ba shubhar da ta ɗauke su ai basharun ne mislukum mutum ne irin ku ya za ai mutum irin ku kuma ya zo da sako ya ce daga Allahn ku wani hankali zai dauka sai suka siffanta shi da cewa mutum irin ku ma ya kulu min mata kuluna minhu irin abin da kuke ci ba ku ga shi yake ci ba kun ga an kero masa wani abinci daga sama daban yana manzon Allah a ce mun bambanta abinci abinda kuke nema ku ci ba shi yake ci ba wa yashrabu mimma tashrabuna abinda kuke sha ba shi yake kun ga yana da wani abin sha daban abin ci daban an ware shi daban kuma yace manzo ne daga Allah da kansu sai suka ce gaskiya ba ba abin yi bane ba wannan sai suka suke bari mu ba ku shawara in ji manyan suke cewa kanana bayan sun haska musu cewa ku kalli mutum ne kamar ku ci yake kamar yadda kuke ci ya sha kamar yadda kuke sha bai bambanta da ku ba a cikin dukkanin wani abu na sifofi na rayuwa da halaye na dan adam to ya za a ku bi wannan to sai muka ce bari mu ba ku shawara a aya ta gaba kenan suka ce oho dai wallahi in kuka ce sai kun bi basharan mislakum mutum kamar ku a ce mutum kamar kai shi za ka ba a matsayin jagora innakum al-khasirun wallahi an kun haka kun taɗe ai to hankalin kuma bai muku amfani ba ba ku da hankali a ce za ku bi mutum kamar ku a wannan hankalin ku bai kai ba kun taɗe to yanzu wannan magana ta su gaskiya ce ko kuma ba haka take ba ba gaskiya wace sharu a gaskiya ce To, ai, annabi hudun mutum ne ɗin, amma ba kamar su ba. Idan ko kamar su ne, yanzu jahili sai yabi jahili? Ai, to iri ɗaya ne su ai. Amma wanda yake magana da Allah, ai ba kamar ka bane. Shi yasa magana ta inda suke kuskuren, illa inda mutum zai bi mutum kamar shi din, to ai sai ya zama mai kuskure. Amma wannan shi annabi mutum ne ba kamar kowa ba. Saboda haka, ai ba mislakum din bane kaga ake suna da kuskure ta bangare ɗaya saboda shi wannan magana da yake yake da Allah al-Qahhar al-Khaliq to ya za a yi zama kamar kai da ba abin da za ka iya magana da Allah ba ai ba ɗaya bane ba ai ba ma ai anan da kuskure ai ba annabi ba ma ai wanda ya kai ya kawo ya isa a wurin Allah ai ba kamar kai yake ba malam eh ai ba ba wai sai annabi ba duk wanda Allah yake da shi ya tsaya na Allah ne Allah ya zama nasa ya yarda da shi yake kan hanyar Allah ya yarda masa da wannan ai ba kamar kai yake ba to yin sahabi kamar kai yake ma ma baka dawo kasa ba ai duk wanda ya rungumi Allah Allah ya rungume shi to ba kamar kai yake ba magana ta gaskiya zama haka to sannan ka zama kamar sa amma in baka zama haka ba ba kamar sa kake ba shi ma ba kamar kai yake ba wannan haka yake to saboda kaga kuskuren da suka yi inda ya zama cewa sun mai da annabi na Allah kamar kowa wannan kuskure ne eh lalle mutum ne a ƙira irin ta kowa, amma ba kamar kowa yake ba a martaba, ba kamar kowa yake ba a wurin Allah. To an saba kuwa, idan har ban zama daidai kai a wurin Allah ba, aiko mun saba. Ai mun saba, kamar ka nake ba kenan. Duk wanda bai zama kamar kai a wurin Allah ba, to ba kamar ka yake ba. Kai ga kai da kake shi kuma ga inda yake. An gane? saboda haka sai suka ce in dai kuka bi mutum kamar ku to lalle kun taɓe to aiko ba kamar su ɗin bane ba ko to haka yake wannan mutumin da muke cewa in kun bi shi kun taɓe aya idukum yanzu ya nemi ku alƙawari annakum cewa ku idza mittum wai in kun mutu wa kuntum turaban wai in kun zama turbaya wani bangaren ku ya zama turbaya wa izaman wani bangaren kuma ya zama kasusuwa annakum mukhrajuna wai kun wai za a fito da ku kuma daga cikin kabarbaran ku wai kuma rayayyu ku zama ga ku yanda kuke yanzu a rayu a duniya to da kansu sai suka bada amsa suka ba kansu amsa suka ce ai haka mala ai sai suka ce haihata haihata ita wutila ma bin bi ma'ana masdarin ai ba'uda ba'uda wannan magana a ce za a mutu a rididdige a ƙasa wani bangaren mutum ya zama ƙasa wani bangaren mutum ya zama ƙashi ƙwarangwal wanda bai narke ba bai zagwanye ba kuma a zo a ce ya tashi mutum cikakke kamili suka ce haihata haihata wannan yayi nisa ko a hankali ma lima tu azuna ga abin da ake muku alƙawari cewa ba za a yi ba wani wani wani ana ce masa dikul jinni eh dikul jinni wani mawaki ne a lokacin jahiliya shekara ta 700 da wani abu haka miladiya aka yi shi ana ce masa zakaran aljanu amma mutum ne wani ta kadari an ce aljanu ne suka taba tauce shi a suka je suka ta lugude a kansa wannan zuwa ce a kashe shi suka ce a ku dan bashi suka ta sa shi ya musu kaza ya musu kaza da kyar dai aka je hoshi ya dawo shi da ake ce masa zakaran aljanu to shine yake wata waka a wannan yake cewa hayatun summa mautun summa ba'sun yace wallahi wannan hurafatu kawai hurafat ne ba wani abu ne kamar tatsuniyoyin tatsuniya ce wannan a ce a rasu a mutu ko kuma a tashi yace a wannan wannan khurafat ne kawai yace a atruku lazzatan lazzatan sahaba a hamdan sai in bar shan giya na mai daɗi kawai da gangan don alkawari da ake cewa za a sha madara za a sha giya a aljanna sai in bar shan giya ta talan daga ta ina shan ta ina jin mai daɗi lima wa'aduhu min labanin wa khamri dan abin da ake muku alkawari za ku sha rubuna yace ba zai yi ba ai ba zai yi a ce a rayu a mutu a tashi ba to haka wannan ita ce aqidar su suka ce haihata haihata abu ne da ba zai yiwu ba abinda muke ake muku alƙawari na tashi babu in fi illa hayatuna dunya suka ce in hiya illa hayatuna dunya ai ma hiya ba wani rayuwa a wannan rayuwa da ake ciki sai wannan ita rayuwa ta duniya ta kada ita ce rayuwa ba wata rayuwar lahira sai suka ce na mutu wani haya mu mutu kuma mu rayu haka sai ka ga kamar sun yi imani da ranar lahira za a raya sun kenan ko ina ba haka suke nufi ba na mutu mu mu mutu wani haya kuma mu rayu da rayuwar wasu mu in ka wuce wani ba yana na raye ba to kai ta ta mutu kuma ga rayayyu in su ma sun mutu an haifo wasu wannan shine kawai zai dinga dauye sai da tafiya ko kuma inkilabi ne a cikin nassan na haya na mutu kawai za mu rayu kuma mu mutu in mu mutu kuma ba sauran wata magana kuma daga rayuwa sai mutuwa kawai kaga ba tashi kenan ko to wannan ita ce aqidar su kuma ita ce har yanzu aqidar waɗanda suke ba su yarda da Allah ba kawai ba wata rayuwa in an mutu an mutu kawai shikenan shi yasa duk wani abin da suka dosa za su danne haƙƙin mutum za su ci zaluncin ƙasa za su ci zaluncin abubuwan da duk suka galama za su yi saboda wai in an yi an gama an yi kenan in sun ji daɗi sun samu abin da suke so sun kotar da burin su kenan ba wani abin da zai faru shi yasa a irin wannan muke ƙara jan hankalin ƴan uwa musulmi waɗanda su suna da imani da Allah sun saba da su akan sun san za mu su mutu za su tashi kada abota ko ta tarayya a cikin wajen harkoki ko kuma ta tarayya a irin su majalisa ɗinnan da wurare kaga kawai wani shi wanda bai yarda da lahira ba yana kawo motion irin wanda ya dace da ra'ayinsa kai ma ka biye masa kan wannan kar kai wannan shi yana ganin rayuwar kenan kai kuma ka san da wata rayuwa ba za ka biye masa ba duk duk abin da za a yi ka kauce a inda nan ya kamata ka kauce ku tafi a inda ya kamata nan za ku tafi rayuwa ta duniya ba a ce a haɗu kar a haɗu a yi ta da kowaye ba ma amma da ka zo daidai wurin ka san kai waye shi waye yayi nan kai nan in za ku haɗe ku haɗe a wani abin da wannan kai baka da cutarwa a ciki shi kowanne fa daidai ne in yayi irin naka daidai ne in yayi irin nasa daidai ne kai kuma in yayi in yayi irin in ka irin naka daidai ne in ka irin nasa ka san ba daidai bane to kaga kar a haka to إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين ba su daina magana ba fa waɗannan manyan mutanen ba su daina gayawa mabiyansu cewa kar a bi annabi hudu ba suna ta jero huddoji daga ciki suke ƙara cewa in huwa illa rajulun ai wannan da yazo yace ba mu da wani ubangiji abin bauta in ba Allah ba ai bai zamo ba sai wani mutum iftara ala Allah kaziban da ya kirkiri ƙarya ya raba wa Allah wai yace shi dan aikin Allah ne suke haka to dan Allah kai anan yanzu da ka sha kokan shi ashe ma sun san Allah do kenan rigimar da suke yi rigima suke akan da aka ce dan aiken na Allah ne ba akan Allah ba ko ta suka yayi wa Allah ƙarya yace Allah ya turo shi to ashe Allah sun sai sun yarda akwai Allah kenan to to wannan to wannan to shikenan idan sun yarda akwai Allah to ya kamata su yarda shi Allah ai yana da mana yana da tsari an taba Allah ba tsari sai dai gunki ira ira ira gurin gurin su amma duk wani ilahu yana da tsari kuma Allah shi kadai ne to in yana da tsari ya turo wanda zai ce ga tsari na sai ka ce a'a kuma wani wani bai zo ya ce ga tsarin Allah ba in ba shi ba ko yanzu idan muna zaune a ɗaki mu hudu ko mu biyar aka ce kwan kwan kwan kwan an kwankwasa kofa dukkaninmu gaba ɗaya mun yadda akwai kwankwasa kofa ba wanda zai mutu ba kwankwasa kofa ba inda za mu rabu waye a nan take ba mu san ko baka sani ba ban sani ba ba wanda ya san ko waye to amma da muka ce gaba ɗayan mu waye sai ce ni ne kuma gashi gashi yayi bayani ba shi kenan ba magana ta ƙare to Allah ya kwankwasa kofa kowa dole ka san akwai wani motsi da yake daga shi ko baka san shi Allah ba to in ya aiko ya ce ga ga ga, ga manzo na nan wannan motsin da kake ji ni ne kuma ga dan aike na nan kuma ga kaza ga kaza ga kaza ga sako ba sai da yadda ba kuma ko ba haka ba to suka ce in huwa illa rajulun iftara ala allahi kaziban lalle shi bai zama ba sai mutum ne da ya kagi ƙarya ya raba wa Allah yace wai shi dan dan sakon Allah ne suka ce dan haka zance na ƙarshe abinda zamu faɗa maka kai annabi hudu da mu da mabiyanmu ma nahanu laka bi mu'minina mu ba masu gaskata ka bane akan cewa wai in an mutu za a za a tashi ba masu gaskata ka bane akan cewa wai ba wani ubangiji in ba Allah ba shikenan sun ga wa annabi hudu magana su ta karshe jawabin su na karshe kenan to shi kuma sai mu ji jawabin sa shi ma na karshe ko mun ji kiransa mun ji amsawar su a amsawar su sun gama magana duk sun lissafo abin da zai sa ba za su yarda ba kuma sun zo a magana ta ƙarshe sun ce kai a ƙarshe dai ba mu ga dalilin da za su je samu yadda ba mu ba mu yadda ba to me annabi hudu zai ce me ya ce ya riga ya shi ma ya gama ɗaya tsammanin za su yadda ya gama ɗaya tsammani shi kenan shi ma sai ce rabbi ƙala ya ce rabbi ya ubangiji na in sunni bi makazzabu ka taimake ni da sababin abin da suke karyata ni da a kansa shine na tauhidinka ba za su imani ba a kawo min ɗauki ni ni a kawo min ɗauki su kuma tunda ba su imani ba kai ne ubangijin su kuma su ne bayinka to me ya faru Ƙala biyu ba iri ɗaya ba kuma kowace ba iri ɗaya ba ai yanzu aya ba farko ta fara da ni ƙala ta biyu ma ta ce me to waccan qalab ba irin wannan qalab bace waccan qalab ta annabi hudu ce shi yace shi ya kai shakawa shi ya kai ƙara wajen sarkin sarakuna to wannan qalab ta biyu kuma maganar sarkin sarakuna ce shi annabi hudu ya ce to shi kuma wanda aka kai wa shakawa Allah shi ma nan ya ce to shi annabi hudu mun ji abin da yace ta yace a taimake shi shi kuma wannan shi kuma ubangiji ta yi amma qalilin la yusbihunna nadimin yace ba da dadewa ba an gama la yusbihunna za su wayi gari suna ba suna dama shiru dan saurara kada yanzu nan ka ga yanda zamu da su kuma haka yace to Mm. ba a daɗe ɗin ba kuwa fa akhadathum as-sayhatu sai wata irin tsawa akhadathum sai ta far musu haka zaka ce takamu suke ba ita farwa take ai sai ta far musu wata irin tsawa ya tabbata cewa jibrilu ne aka sa yi wata irin kawa wata irin ƙara babu wani abin da yake da rai ba mutum ba ma sai da ya mutu san dai Allah kawai kyale mu yake ko Allah kyale bayi kawai yake yi akhatuhum musayhatu sai tsawa ta rike su sine ta far musu bil haqqi wannan tsawar da ta far musu da adalci da adalcin mu ne ba far musu sai haka kawai ba mun ce su yi sun ce sun ki su suwaye bayi ne fa shi kuma Allah ne fa akhatuhum musayhatu sai muka hukunta su shi ne asasin wasayatu to kaga bil haqqi abin ya faru da gaskiya ne wato ba da adalci ne adalci aka yi musu sun yi aka yi musu abin da ake cewa adalci kai ai ma abin da daidai abin da kai wanda shine adalci Allah ya ce faj'alnahum gusa'an da tsawar ta same su me suka zama me faru da aka yi tsawar me suka zama Allah ce ja'alnahum mun mai da su gusa'an kamar ciyawa ta yayi wanda iska take ebewa ko kuma ruwa yake yawo da su sun mutu sun bushe sun kekace a take Allah ce fa mu'dal lil qawmi zalimin nisata daga rahamar Allah ta tabbata ga waɗanda suke mutanen da suke azzalimai babu zalunci da yau da kafirci da shirka da Allah ah ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين summa bayan kaga bayan wucewar mutanen annabi Nuhu suwa aka mayar baya aka mayar aka mayar gurbin su adawa wanda annabin su annabi Hudu to su ma basu basu bi daidai ba sun karkace an share su yanzu to ai saura kuma al'umma Allah ya alƙawarin ba za su hukunta da mutane ba har sai an tashi alkiyama to da aka share su suwa aka yi an sha'ana min ba'dihim qurunan akharina sai muka kagi sai muka halicci waɗansu ƙarni ƙarni kuma daban akharina wanda ba su ba wasu daban kuma anan kuma ba ƙarni ba qurunan jama'a daban-daban al'umma daban-daban haka muka dinga turo wata al'ummar ta zo ba ta yi daidai ba mu share ta ta kuma zuwa wata haka mu share ta shi za ce ƙorunan ba ƙarnan ba kamar mutanen annabi ludu bayan nan su suka zo mutanen annabi sha'aibu suka mai baya bayan muta- mutanen annabi yusufa mutanen annabi Lu- ayuba haka waɗannan duk su ne suka maye bayan kuma waɗannan Mm. to ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ma tasbiqu min ummatin ajalaha amma min ummatin tasbiqu ajalaha babu wata al'umma da za ta rigayi ajalinta za ka mutu shekara an rubuta maka cewa ajalinka shekara hamsin sai a ce ka mutu kana ɗan shekara arba'in da tara ka rigayi ajalinka kenan a'a babu wannan ɗan shekara hamsin da zai mutu a shekara ɗan- wanda zai mutu a shekara hamsin ba zai rage kwana ɗaya ba a cikin shekara hamsin sai ya kai kwana ɗaya rannan zai tafi wa ma ya ta'khiruna kuma ba za su jirkinta ba to wannan ne idan baka han bi a hankali ba sai nan ya kuma ɗimota mutum an ce ba za ka rigayi ajalinka ba wato in za ka shekara ashirin to sai ka kai shekara ashirin ba za ka mutu kafin shekara ashirin ba sai aka ce kuma ba za ka jinkirta ba to ai dai in ka jirkinta ba shine ka riga ya ajalinka ba a ce za ka shi- mutu shekara ashirin kuma ka jirkinta baka kai ba to ai dai duk ɗaya ne da mata su riƙon kenan ko idan ka tafi a haka kenan amma ba haka ake nufi ba da farko maganar akan su al'umma ake ma tasbiqu min ummatin ajalaha babu wata al'umma tunda annab a can a baya Allah ya gaya mana ya ya halittu ya halitta al'ummatai ƙarni bayan ƙarni to waɗannan ƙarni bayan ƙarnin ma tasbiqu min ummatin ajalaha duk al'ummar da zamu share wanda za a halakar ba za a halakar da su ba kafin lokacin tafiya su yi haji wannan sai aka cikin wa ma ya takhiruna in an halakar da su ba wasu za su zo ba to masu zuwa kuma ba za su jinkiri wurin zuwa ba a gane ba za su jinkiri ba wurin zuwan su kuma idan an share waɗannan wanda lokacin su yayi ba su isa su mutu kan lokacin su ba to kuma wanda za su zo ba su isa su jinkirta kan su zo su jirkita ba su zo ba har har su daɗe ba su zo ba a ce to kuma ga lokacin zuwan su yayi ba su zo ba a lokaci na yi su ma sun zo mun kawo su to kaga jinkirin akan wannan ne to in ka so ma za ka mai da shi akan dai wancan misalin da muke yi za ka iya mayarwa amma sai da takadiri sai ka ce ba wani ɗan shekara arba'in wanda aka shekara arba'in zai mutu a duniya ya a ce ya riga ya ajalinsa ya shekara shekara talatin da tara ya mutu sai mu ce kaga saura shekara ɗaya ashe ajalinsa ya kuma ya mutu ka- babu shi wannan za ka mutu daidai shekara arba'in ɗin na babu kuma wa ma ya sake nuna kuma mutane ba za su jinkirta ba bayan ajalin ya yi shekara arba'in za ka mutu kuma sai mu sai mu ga shekara arba'in da ta yi ka jinkirta ka haura ta a biyu ba ba ba za ka jinkirta ka kai bayan ta ba kuma ba za ka mutu kafin ta ba to duk kaga ai wannan za ta hau a haka to
ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه mm mm فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث Allahu akbar فبعدا لقوم لا يؤمنون thumma arsalna rusulana tatara kamar yadda muka ce mun mai da al'umatai mun halakar da wata sai mu biyo su da wata al'umatar to kowace al'umma muka biyo su da ita kuma arsalna rusula rusulana sai mun aiko musu manzo al'umma ba za ta zo kara zube ba tsari ba sakon mu ba sai mu aiko manzannin kuma tatara daki daki wani bayan wani idan wannan al'umma ta zo sai a ce ga annabinta ya zo idan al'umma ta wuce shikenan annabi shi ma ya wuce sai kuma wata al'umma ta zo sai a ce ga wani annabi ya zo saboda haka manzannin suna zuwa tattara a jere wani bayan wani ba a samu manzanni a ce sun haɗa lokatai da yawa ba an samu amma ba yawa kamar annabi Musa manzo ne annabi Haruna shi ma manzo ne amma sun haɗa lokaci kamar annabi Ludu manzo ne, annabi Ibrahim manzo ne kuma sun hada lokaci. To akwai wannan kaɗan, amma ba da yawa ba. An fahimta? Kamar annabi Musa sai bayan ya tafi annabi Isa ya zo. Annabi Isa sai bayan ya tafi annabi Muhammadu ya zo. Allahu alaihi wasallam. Haka abin yake. To amma Allah ya aiko manzanni daki daki tsakanin wannan manzo da manzo ka samu a samu a samu tazara. Allah ce fa atba'ana ba'dahum ba'da sai muka bi da shashi da shashin su. Ko a wajen halakarwa ko a wajen aikin. wannan ya zo aka biyar da wannan ko ko wurin halakarwa sun sun zo wannan al'umma ba su biyar da ake cewa ba mun halakar da su mun biyar da wasu da wasu muka aiko muka sake turo wasu muka sake halartar waɗannan wasu al'ummar daban ko mu al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya ce in ya so ba sai ya tafi da mu gaba ɗaya to fa bu'udan nisata da rahama da halaka ta tabbata li qaumin la yu'minuna ga mutanen da suke ba masu imani ba in dai ba a imani ba to ka saurari abin da zai zo maka to ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين thumma arsalna Musa to kaji tafiya sai tafiya to an yanke maka zango annabawan da Allah ya aiko da manzannin da Allah ya aiko wannan ya tafi wannan ya zo wannan al'umma ta kare wannan ta zo wata al'umma duka ba su imani ba sai ɗan kaɗan ko gidan annabin ma wasu kuma ya zama rabi sun yi imani wasu mutum biyu uku huɗu ɗayan tsilli su imani su dai tafi to haka muka ta yi ha- muka aiko annabi Musa wa akahu Haruna muka aiko shi shi da ɗan uwansa annabi Haruna suka zo bayan tafiyar manzanni ɗin ila an ce annabi Haruna yana ɗan gaba ma da annabi Musa da shekara biyu. Eh, bi ayatina suka zo da ayoyinmu wasu tsanin mubinin da kuma hujjoji mabayyana. Ila kaji sai ya zama mu'ujizar su guda ɗaya ce. Mu'ujizar annabi Musa ita ce kuma ta Haruna ɗin. In annabi Musa ya nuna mu'ujiza kamar yadda duk abin da ka garmayar da aka sha. Bugawa da aka sha yi tsakanin Fir'auna da annabi Musa. Ba mu ji an ce shi annabi Haruna ko shi sai ya kaza ba. ta mu'ujiza a annabi Musa ne yake yi amma mu'ujiza ta san ta annabi Haruna ce ne eh duk ɗaya ce sun zo da ayoyin mu annabi Musa ya zo da ayoyi bangaro biyu aya ta magana daga Allah ga sako daga Allah Fir'auna kaji kaji kaji wannan ayoyi ne ake karanta masa sannan aya ta biyu ita ce mu'ujiza mai karfafar kowane annabi mu'ujiza ita ce mai tsayawa kan cewa eh haka akai eh annabin ne daga Allah a'a baka yadda ba sai Allah ce yi abin da ya kamata yi kai yi kaza ko kuma faɗi abin da kake so a yi wanda wannan ba mai yin sa in ba shi ba saboda me ai da a ce annabi zai yi mu'jiza ya nuna wani abin ban mamaki wanda zai shaidar daga Allah yake sai a samu wani ma yayi kamar wannan to da rigima ta faru ai abu kuma sai ya rikice ba ai ba zai yiwu ba to baya yiwuwa ba zai yiwu ba in yayi kowaye a bayan duniya ya gajiya daga bayan ya aikata wannan shi zaki ce mu'jiza din ai Iza take bambanci take da bambanci da karama. Mu'jiza daban karama daban, amma dukkanin su kuma a waje ɗaya daga abu ɗaya suke. An gane? Mu'jiza annabi ne kadai ne yin ta, saboda akwai tahaddi a cikin ta. Annabi zai yi abu ya ce in wani ya isa ya zo ya yi, ko ba wanda isa yi. To shi wali ba zai wannan ba, ba zai yi ba. shi wali sai yayi yace in wani ya isa ya san wani waliyin da Allah ya boye ba sai wani yazo yayi ba ai Allah ai Allah haka yake shi dan haka mu'jiza karama ta wali Allah na bayyana ta ne yana nuna cewa wannan mai girma ne a wurina to kaga sun hadu a wannan cewa kowace daga ciki Allah na nuna girman bawan a wurin Allah din an gane saboda karama tana nuna bawa na da girma wali ne yake karama daga cikin mabiyan annabawa su ake su ne suke karama sai a kira ta sunanta karama wannan kuma tintini tintini da akwai sa ba wai sai a cikin mu bane ba mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu waye ya dauko gadan bilkisu wanda Qur'ani kuma ya gaya mana kowane ne ma ba annabi bane ne ko aljanin ne ko mutum ne din uho amma dai yayi abin a kibta ido annabi Sulaiman da kafin ya kibta ido an kawo gadan da yake tazarar tafiya mai tsawo ba jirgin da zai kawo wannan abin ana yin a irin yanzu to ne wannan karama ce sunanta karama Allah ya girma wannan bawan Allah almajirin annabi Sulaiman to haka kuma a cikin al'umma ta annabi Muhammadu sai a ringa musun cewa ba za a samu irin wannan ba ko wanda ya fi wannan ba daga kan sahabbai ga karamomi nan baja-baja ɗauki littattafan ingantattun sahabbai ayin hadisai ka gani tun daga kan Umar irin karama ta Umar yana inda yake yana gyara yakin da ake kilomita duk ɗayan ruwa kai wannan yi kaza kai kuma wannan yana ji to wannan ne ba karama bane ba ga Usaid nan Ibn Khubayr da shi da Abbad bin Bishr suka taso daga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam majalisin annabi za su tafi sai wani irin dukun dare aka jarabe su kowanne da ya kan sanda sai ta zama fitila kawai idan za su kai tafiyar sa eh karama ce algar ta malam ga shi nan abubuwa daban-daban ga sa'ad nan ma ai kadama ita ce bawa ya nufi Allah yayi abu kuma yayi ba shine ba karama ai ita ce karama isa ta bawa a wurin Allah ta sa ya nemi Allah ya dan ba bawan ne yake yi ba Allah ne yake yi ya nemi to Allah yayi yayi yanzu sa'ad lokacin da Umar ya kai shi Kufa yana yana yana yana yana shugaba sai mutanen Kufa suka kai ƙararsa a wajen Umar cewa akwai wasu abubuwa baya yi kaza kaza kaza ashe dai shine ba sa so kawai sai Umar ya tura wasu su je su tabbatar da yanda abu yake da suka zo ‘yan saƙon Umar ɗin suka shigo masallaci suka samu sa'ad suna tare sai suka ce Allah menene abin da kaza da kaza da ake faɗa me gaskiyar abin da ake faɗa sa'ad na sa'ad kowa ya shi sai wani ya tashi ya ce eh gaskiya mu baya mana rabo na adalci baya kaza ba kaza ko ba haka yake ba ƙarya yi sa'ad sai ya fushi yace Allahumma in kana ma yaquluhu haqqan aqil umrahu wa aqil faqarahu Allah in abin da yake faɗa gaskiya ne ai ba gaskiya bane kai idan abin da yake faɗa a kaina sheda yake min kawai ba gaskiya bane Allah ka tsawaita rayuwarsa kuma ka tsawaita tattalaucinsa kuma ka bijirar da shi da fitina yace shikenan ya gama tashi akwai abin da ya faru kenan shi wannan wanda ake magana shi ma sunansa ko Abu Sa'ad ne ko Sumayya dai sunan Sa'ad sai da ya zama malfa idansa tana fadowa kan fuskarsa saboda tsabar tsufa ko ba ko dari sannan kuma kawai da an gani sai a ce ga wannan da aka bijira fitina ya da addu'a waliyin Allah to daka Allah yana girmama bayansa da abin da ya so amma idan wani ka ga wani abu daban kuma shi lalle ka kalle shi kaga bai da alaka cikakkiya matina da Allah to wannan shedanci sunanta wannan kuma wani layi aka bi daban ko rufa ido ko makamantan irin waɗannan abubuwan ne amma mutum na Allah shine yake yin addu'a ko shine yake nufin Allah yayi abu Allah yayi annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka zo aka yanke hukunci akan wasu waɗanda wani yayi musu ainihin abu suna neman kisasi cewa dole sai an rama musu akan abin da aka yi wa ɗan uwansu ɗaya daga cikin wani sahabbai sai ya ce wallahi ba za a yi kisasin ba to kuma akan ne yasa ba za a yi kisasi ba annabi ba zai ki ba tunda haƙƙin su ne aka tafi sai da aka je wajen kisasin sai suka ce sun yafe ba a yi kisasin ba shine annabi yake a cikin bayin Allah akwai wanda in yi rantse da Allah sai Allah ya kubutar da shi eh ka gani to إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين abinda yasa muke ta faɗa irin waɗannan abubuwan na maganar karama da makamantan wannan saboda bayi har yanzu Allah na nan yana yi da bayin nasa yi kokari zama waliyin mana ko ta aka ai ba annabta bace ba rufe kofa ba duk wanda yake son ya zama na Allah a buɗe kofa take kuma zaka iya zama duk yadda ya kamata ka zama a wurin Allah kofar Allah a buɗe take karama kai ba sai kai ba ai ba wani abu bane idan har ka tafi wallazina jahadu fina lanahdiyanna wanda duk suke yi kokari a cikin lamarin mu za mu haɗe da su hanyar da za su kai inda suke so an gane shi sa dan kwadaitarwa ne ka zama haka kar ka zauna kawai haka ka zama kai ta yunkuri kai ta yunkuri a bai yiwuwa Eh, kaga da da da abun da akwai akwai matsala to ila fir'auna wa mala'ihi to Allah a cikin a aya ta baya Allah ta yi mun aiko Musa da ɗan uwansa Haruna da ayoyinmu da kuma hujjoji mabayyana. To, in zuwa wa aka aike su, a ayat ta baya ba ta faɗa ba, amma a nan gashi tana faɗa. Allah ce, ila fir'auna, mun aiko su in zuwa fir'auna ba shi kaɗai ba, wa mala'ihi da kuma jama'arsa gaba ɗaya, fassaka baru, sai suka yi girman kai wa kanu dama can annabi Musa ya samu fir'auna da mutanensa ƙauma. mutane ne da alina, wato masu jin isa da jin girman kai. To, yanzu aka ce wane ya ji isa ya ji ɗaukaka ya ji ba a isa ba, me ya yi? Ba ka zaci girman kai kenan ba? A'a. To, ai ana an ce fasta kabaru, sun yi girman kai, sannan aka ce kuma gashi sun yi nuna isa. To, ashe girman kai daban nuna isa daban. to menene ya iya suke bambanta abinda ake cewa girman kai shine mutum ya san abu ya tabbatar da ya yarda da shi amma ba zai yi ba in ka ce yayi ba zai ba an gane wannan yayi ne girman kai amma istila'i a- shi shi da aka ce ayi ma shi bai dauka ba ka ka ce ma yana cikin wanda za a yi ba ma ba ma zancen ba ma da can wai ya ƙi ba, a shi bai cancanta ka ce ya yi ba ma. Shi ko nan ya cancanta ka ce ya yi, amma kuma na san na cancanta ka ce in yi, amma ba zan yi ba. To girman kai kenan. Amma wancan ba mana cikin lissafinka. Shi sa aka ce, shedan, a saka barka an kunta min al'alina. An gane? To, ka yadda cewa za a gaya ma ka ji? ko ko kuma kwata kwata ma baka yadda ma zan gaya ma ba ba na cikin ma wanda zan gaya maka kenan subhanallah to فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا
mm.
فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون to ga su ma amsa su kenan an aiko annabi Musa zuwa ga ainihin Fir'auna da shi da mutanansa to me aka aiko su me suka ce to kaga wannan ayoyin ba su faɗa ba sai dai kuma jin amsa muka yi ta abin da su mutanen Fir'aunan suka bada amsa da shi qalu sai suka ce anuminu li basharaini mislina yanzu ma yi imani ga mutum guda biyu wato annabi Musa da annabi Haruna kenan da mutane mislina irin mu sai mu imani da su ka gane kun gane abin da suke so anan abin da suke faɗa anan shi fir'auna ka san ba shi ya ɗauka ba fa shi ba ba ba mutum bane ba shi jin jika ne na allolin baya shi sa ya gaje su a allantaka don haka shi ba mutum bane to in ba haka ba in suka ce inda sun ce ma yi imani ga mutum irin mutu ya aka kuka imani da fir'auna a matsayinsa shi Allah ne ba sun imani da shi Allah bane ko to me yasa shi suka imani shi Allah ne idan suna imani in ba su imani da mutane ba to a saboda shi shi ba al- shi ba mutum bane shi wani irin abu ne haka jikokin alloli ne to sai suka ce ma yi imani ga mutane guda biyu wannan mu suke irin mu ɗaya kenan kuma wa qaumuhu ma lana abiduna a kaddara ma a ce ya halatta ba mu imani ga mutum mu imani da shi shi shi shi shi, shi dan dan aikin Allah din ne to ai ya za mu imani ga waɗanda mutanen su bayin mu ne hujja ta biyu kenan Ban- ai ka san banu Isra'ila ai ka san Ibdawa su ne mutanen Fir'auna to sun mai da banu Isra'ila tamkar bayi khadimai kawai. To shi annabi Isa jama'arsa ai banu Isra'ila ɗin ne. Ka gane? Saboda haka sai suke cewa ya za mu yi imani ga waɗanda suke kamar bayinmu. Tunda annabi U- Isa Musa sun san da da annabi Haruna ai sun san daga banu Isra'ila suke. Amma sun kauce Allah ya kauda bakin su da su ce ya za mu yi imani ga wanda suke ku bayinmu ne su annabi Isa da Haruna. Sai ta wa qaumuhuma ya za mu imani ga wanda mutanensu wato mutanen annabi Musa da Haruna bayinmu ne wanda Musa da Haruna kenan wannan bayin Allah ne tsantsa an gane ba su hangi haka ba akan annabi Musa da annabi Haruna to amma illa ce suka faɗa guda biyu ta ɗaya ba za mu imani da mutum kamar mu ba na biyu kuma in ma za mu imani ga mutum kamar mu ya za mu imani sai mu imani da wanda zai shiwa gabani a cikin mu ba i- ba mu imani ga wanda suke bayin mu ba kuma to me ya faru
فكذبوهما فكانوا من المهلكين فكذبوهما sai suka karyata annabi Haruna da annabi Musa ba su imani ba fakanu min almuhlakina sai suka kasance ku cikin waɗanda za a halakar kamar yadda arsa halakar da na baya To ku- anan da isa annabi Musa dan yayyan kota ake za mu haɗe ta a can gaba cikin sura ɗaya ko ba, biyu bayan wannan wanda take tafi faɗi wanda aka yi aran gama kuma aka gama aran gama da fir'auna aka yi aka tsari Allah ya kai mu lafiya to ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون an sake da yanko wani ɗan yanki na kissa ta ainihin annabi Musa dai a nan, amma ita ma dai iyakarta kenan iya nan. Allah ya ce haƙiƙa mun bawa annabi Musa littafi mun ba shi at-taura la'allahum yahtaduna ko su waɗanda aka karantar da su at-taura aka gaya musu sakon Allah na sikinta ko suka sa shirya da ita amma ba su shiryan ba. Mm.
وجعلنا ابن مريم وأمه
Mm.
وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأرضا- وأرضا- وأرضا- وآويناهما إلى روضة ذات قرار ومعين وجعلنا ابن مريم وأمه آية Allah yake mun sanya Isa ɗan Maryam da shi da mahaifiyarsa aya ce daga wurinmu. Za ka ga cewa da yawa a cikin Alƙur'ani Allah na bijirar da magana akan annabi Isa amma in zai ambace shi sai ya ce Isa ɗan Maryama. Isa bin Maryam da yawa a Alƙur'ani haka yake. Inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu sai ce ismuhul masihu bin Maryama. Tun makan a haife shi. haka Allah ya ce mala'ika ya gaya mata, Allah na miki albishir da wata kalma daga wurinsa, wannan kalmar da yake miki albishir da zaki haife, zaki haife shi, shi ne Isa ɗan Maryam sunansa kenan. To tun anan da sayyidatuna Maryam ta ɗau haske da ta gane cewa za ta haihu ba miji. Domin al'ada a- a a raɓa ɗa ga ubansa, to sai ta ji an raɓa ɗan gare ta ita kaɗai. ai ka gara ya kamata ta dauki to akwai wani abu kenan eh an gane to haka Allah yake raba i annabi Isa zuwa ga mahaifiyarsa me yasa saboda ku Yahudawa da kuke cewa annabi Isa an same shi ba ta hanyar daidai ba a'a ba haka bane ko kuma nasara da kuke cewa a'a ai shi dan Allah ne a'a ba haka bane Isa dan Maryam ne haka aka so a yi shi ba mahaifi saboda idza arada Allahu shay'an kawai fa'alahu kuma dan Allah ya nuna ita samar da dan adam ba automatic bane kawai in an haɗu namiji da mace an haɗu kawai shikenan wato dole sai an haɗu namiji da mace sannan ai a samu da a'a ba automaticiya bane wannan Allah yanda yake so kawai haka zai yi shi yasa ya halicci din wanda ba uwa ba uban annabi Adamu in ka ce automatic ne ina uwa ina uba da aka haɗu aka yi babu to in ka ce eh to wannan wani abu ne daban to ai kuma ce eh to ga kuma wanda aka yi ita kuma da uban ba uwar Hawa'u daga haƙarƙarin annabi Adamu aka yi ta kaga ita tana da uba kenan wanda ta fito daga cikinsa to wane wace ce mahaifiyarta to kaga an yi ba uwa ba uba an yi da mahaifi amma ba mahaifiya aka zo kuma annabi isa shi kuma aka baddala shi kuma aka yi da mahaifiyar shi kuma ba mahaifin to sauran wata kala ta kare saura kuma da mahaifi da mahaifiya kamar nasibi imana to shi ne to ga mun wani wani kala wanda ba a yi ba anan ai sai ka ce eh saura da kaza kaza babu saboda Allah ya nuna maka cewa kawai abin da ya so haka yake yi mm wa ummuhu aya wa awaynahuma ila rabwatin kuma kaga sai Allah ya ce mun sanya annabi Isa da mahaifiyarsa ba a ce aya ta yi ni ba ba ce ayoyi biyu ne daga kudurar Allah ba sai aka ce aya guda daya saboda ai aya daya ita ce aya daya menene annabi Isa ya zama aya na kudura Allah saboda an haife shi ba uba menene Maryam ta zama saboda ta haihu ba miji to ai uban shine miji to ashe aya guda ɗaya ce ta su kenan an gane Allah ya ce wa awainahuma ko mun taro su ila rabuwatan zuwa wata rigawa wato wajen wani wani tudu za ta yi ƙararin wa ma'inin wannan tudun ma'abucin wato tabbas duk kayan rayuwa akwai a wurin ƙararar na rayuwa abin da yake tabbatar da rayuwa a wurin a nan mun tanade shi wa ma'inin da idan ruwa mai gudana da abinci da kuma idan ruwa waɗannan da su rayuwa take ƙarari to wannan wurin muka kai muka taro annabi isa da shi da mahaifiyarsa lokacin da ta haihu kenan wasu suka ce ina ne wannan aka ce ai Baitul Maqdis wasu suka ce a ba nan ba Misra ne wasu suka ce Palestine haka haka ne amma dai ko ina ne dai Allah ya kira wurin da wannan sifa to يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا mm.
إني بما تعملون عليم ya ayyuhar rusulu ya ku waɗannan manzanni kulu min tsayyibati lokacin da ake fuskantar da wannan kiran wa aka fuskanta ake wannan maganar da shi cewa ya ku manzanni ku ci daga daɗaɗa ba kowa bane a lokacin annabi ɗaya ne tak aka ce kuma ya ku wannan manzanni annabi Muhammadu ne a wannan lokacin lokacin sa ne ake wannan magana ya ayyuha rusulu kulu min tsayyibati kuma shi kadai ne a bayan duniya annabi manzo me yasa saboda yanda aka kira shi ake gaya masa haka abin yake a wurin annabawan baya ma sai zama duk gaba ɗayan annabawan baya ya hukunce su a cikin khidaba din Allah ce ya ce musu kulu min tayyib min tayyibati ku ci daga halalati abubuwa na halal ko kuma ku ci daga abu dadada duk wannan ka fassara duk ɗaya ne ku ci daga dadada wato ku ku ci daga halalati halal Allah yayi wa annabawa cewa kar su ci abin da yake da adnashi mu haka ko ya shuba take ba za su ci ba to in ka ce ku ci ɗayi ba ci ana nufin halalati kenan ko kuma ku ci daga daɗaɗa ma wanda ya daɗi a baki kasancewa ku kuna annabawa manzanni ba a haramta muku wasu abubuwa irin na ɗan adam kamar yadda aka sa ku yi rashin lafiya aka sa ku samu lafiya aka sa ku ci aka sa ku sha to mai daɗin ma ba ana ku ci ba an halatta muku shi wa amalu saliha kuma ku ci gaba da aiki nagari wannan ne ya nuna cewa lallai wato aiki nagari yana da tasiri a wajen yin ibada wanda ya ga yayi yayi ya tafi lafiya lau yaƙi ya lalibi abincinsa da abin shansa da harkarsa wallahi in kaga ka kasa bin Allah daidai ba wannan din kadai bane akwai abubuwan da duk zaka laliba ka laliba amma dai ciki muhimmi wannan muhimmi wannan lokacin da wani sahabi ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallama ya lamunce masa shiga aljanna tare da shi shiga aljanna ya masa alƙawari sai annabi ya ce nayi amma a ɗin maɗa'a maka ka daɗa da abincinka ka ce halal shi sa kuma ya tabbata a hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ku mutane inna allaha tayyibun ya ayyuhan nasu inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah tsatsarka ne baya karba in dai abin da za a yi masa bauta da shi ne sai tsatsarka sai yace kuma Allah ya umarci muminai da abin da ya umarci annabawa da shi shine ya ce ya ayyuhal ya ayyuhar rusulu qulu min tayyibati su ma muminan an gaya musu haka a cikin alqur'ani ya ku muminai ku ce daga tayyibati da kada to to haka wanda da yake san lalle ya ga ya samu daidai a ransa to ya ci halal ya nemi halal ya ci halal duk yadda kake yunkurin ga zuciyar kana so ta yi idan ba halal ne abincinka ba yin wannan abin sai ya maka wahala ai kokari ai wannan lalle dan abu ne da wanda yake lalle zaka ga da yawa waɗansu bayan suna da buri buri buri na lalle su bauci Allah amma sai su kasa to sai su sai su duba yanda hanya abubuwa take kuma sai a gyara kuma shi labarin Allah da ba a makara makararsa kawai ka je ga ka ga Allah ka makara sannan amma in dai ba ai wannan ba a'a akwai time akwai lokaci akwai lokaci wanda duk Allah ya taimake shi ya ji yanda ya ji kuma ya ce zai dau hanya to shikenan hanyar Allah a buɗe take kuma babu wani wanda ya isa ya ce zai tsare maka daga barin babu wanda ya isa ya tsare ka shiga tsakanin bawa da Allah kowa ya shi bawa inda ya taho to Allah zai karbe shi kawai in ba haka ba yanzu ba sai a ce yanzu a ce Allah ba zai gafarta maka ba dole sai wani malami ya ce maka to ka je eh zai gafarta ma wasu ba sai sun tabbatar mutu da zunuban nasu ba ma ko kuma a ce to kawo hadiya sannan a gafarta da ba ruwan Allah kawai wallahi da ka gafar da ka nemi gafararsa shi wanda yake ma wa'azin ma bai san an gafarta man ba Allah ce inni bima ta'maluna alimun haqiqa ni masani ne da abin da ku baya kuke aikatawa kowane irin abu ka aikata ina ganin sa ka taho ina ganin ka ka tsaya ina ganin ka to Mm. wa anna hadhihi ummatukum Allah yace ku sani wannan al'umma wannan milla umma anan milla ake nufi wannan addini da kuke gani ummatukum addinin ku ne wanda yake ummatan wahidatan addini guda daya kuna bautawa ubangiji guda daya in dai kun yarda cewa addinin musulunci guda daya ne kuma kai da ni da kai da ku gaba ɗaya ta muka yi mun yarda cewa addinin musulunci shine addinin mu to sai ya zama waye ubangijin mu kuwa ana rabbukum inda kun yarda millata ta musulunci ita ce addinin ku to kuma ashe ni ne ubangijin ku to in kuma ni ne ubangijin ku to fattakuni ya inganta sai ku ji tsoro na kar ku rarraba kanku a cikin addinin wannan aya ce da take tsawatarwa musulman da suke rarraba kawunan musulmai ‘yan uwansu, Allah ya ce a'a, addini na musulunci ummatan wahidata, guda ɗaya ce, Ubangijin wannan addini kuma ni ne, to ina aka samu rabuwar. In dai ka yadda na yadda,
wannan ma ya yadda wannan ma ya yadda wannan ma ya yadda kuma duk gaba ɗaya abin da kuka yadda abu guda ɗaya ne abun guda ɗaya na waye kuma nawa ne wato na Allah ne ba abu sai ku haɗu kawai ku ji tsoronsa wanda bai ji tsoronsa ba kuma shi kenan ba kai ne da hisabinsa ba in hisabuhum illa ala rabbi haka Allah ya ce annabi ma da kansa sai ya ce hisabun in na gaya muku kuka ki to hisabun ku yana wurin ubangijina ba kai ne mai hisabi ba aya gaba ma za ta ƙara dai tabbatar da wannan magana da muke mu je
Mm. Allah masanin Allah masanin bayi wannan abin da muke ciki duk haka ya sani kuma dama ya tsara abin da ya tsara Allah ya ce ya ce al'umma ta addini na addini guda ɗaya ne kuma ya ce ni ne ubangijin wannan addinin ni ma ni kadai kuma na ce na ce duk ku haɗu ku ji tsoro na Allah ya ce fata qadda'u amrahu sai mutane sai suka sassaɓa lamarinsu bainahum a tsakaninsu shi lamarin addinin suka sassaɓa fataqaddau ba qaddau ai yace ba fa taqaddau da gangan suka tsara rarrabawa an gane shi mutanen su suka kallafa su rarraba kawunan mutane su rarraba lamarin addini da kansu Allah yace zubura kungiya kungiya shi da zubura su raba addinin kungiya kungiya sai Allah ya bar bai bar abin haka ba zan yi ƙara fitowa da shi fili sai ta kullu hizb kowace kungiya bima ladaihim farihuna kowace mai alfahari ce da ta da nata bangara saboda yaya abin kike Allah ne yake magana anan fa kun rarraba addini kungiya kungiya kuma kowace kungiya mai alfahari mai jin daɗin abin da take banta da shi ne banda wacce ni alfahari cewa ni ce kan daidai banda wacce shine maladayin farihuna to wannan akwai karin ma bayani da zai da ya wuce abinda Allah ya faɗa a nassin haka haka ba wannan fa amma duk abinda nake wa irin wannan maganganun ba ina nufin a daina kira akan abin da yake shi banna bane wannan annaba ma aiki su kenan amma ta ya za a kira ta nan ne ake saƙa abin da yake raba kan mutane ta nan ne ake sa abin da maimakon ya jawo mutane akan kiran da kake yi ya kora su nan ne matsalar take fa in ka tashi kiran da ka tashi kiran dama ka sa bindiga kiran ma ka san waɗanda za ka harba ka kai ta su ya kamata ko ka harba bindiga sama duk wanda ya zama cewa yana inda hatashin zai faɗo masa ya faɗo masa amma kai baka san waye ba ka aje wa'azi duk wanda ya kaza kaza ne amma ba wai wane da shi nake shine mai yin kaza dan kaza to kai baka yin kaza kai to baka yin wannan abin da yake eh kai kana wani kuma kai ma sai wani ya nuno ka yace kai ma to duk ba ai shiga ta kadda wudin ba amma ai kira akan gusar da banna koro da kyakkyawan aiki wannan shine aikin annabawa shine abin da malamai suka gaji annabawa akai amma ka aje kiranka duk wanda ya ga kansa ya zo ya dauka ba kenan ba kowa naka ne kuma a ce a burinka da za a zo a sama suka dan Allah kana son kowa ya zama kamar kai ka ce wallahi haka nake so to shine ka cika ne da awa zuwa ga Allah amma ya zama cewa wasu mutane wai baka kaunar su to ba kauna kake ka shirya ba waɗanda kake so sai mutananka ƴan wannan kungiya duk wani wanda ba nasu ba to ba nasu bane ba sa san sa ba sa yi da shi ko ba za ma su ji shi ko a wa'azin ba Allah ya kiyashe mu ne Allah ya ce gaba ya annabin Allah magana yake da manzon Allah anan Allah ya ce fazarhum ai da haula il kuffar ya rasulullah kyale ni da waɗannan kafiran da kuma masu rarraba addini din nan fi gamratihim cike fatan su da jahilcin su wannan tahdidi ne kamar yanda Allah ne yake cewa zarhum yakulu wa yatamattu wa yuhihimu amal fa sawfa ya'lamu ai ce Allah ta yi ba su a cikin batan nasu to ai annabin kuma ya bar kiran kenan a'a wannan shi ake cewa amru tahdidin umarni na tsoratarwa ba umarni na nufin abin da aka yi umarnin ya faru ba yanzu kamar kai ne kana kullum kana cewa ɗanka ya yi darasi ya yi darasi ce to kada Allah ya sa kai karatun to haka kake so kuma ko kuma kakkai karatun kakkai karatu ai umarni kake yi to in yace to baba kuma daɗi zaka ji to kaga ai ba nufinka da wannan umarnin ya aikata wannan ba amma tahdidi ne tsoratarwa ne kakkai karatun ka haɗu da ni kenan to shi ma nan an ce ba su masu rarraba kawunan nan sa haɗu da ni hatta hinin su ci gaba da abin da suke har zuwa mutuwa daga su ma abin da za su rizka
أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين mu je نسارع لهم في الخيرات mm.
بل لا يشعرون
Allah ya ce wannan kuma magana ce da kafirai sun shiga wasu su ma sun shiga muminan ma suna da rabo a cikin wannan magana sai dai rabo ne ba kuma wanda aka so su da shi ba Allah ce a yahsabuna yanzu bayi suna zaton annama in ka ce kafirai yayi daidai ka fara tsora shi a kansu sai kuma wanda bi ya ji ba yana da irin halin haka ko ba kafirin ba sai kuma ya nasa sai sai sai ya nasa takalan nan kuma ko sai sai ka bi izina Allah ya ce yanzu mutane ko kafirai ya sabuna suna tsammanin annama numidhum bihi abinda muke ƙara su da shi abinda muke musu madadi da shi min malik na dukiya da muke bawa mutane wa banina da ƴaƴa da muke azurta mutane da shi nusari lahum fil khairat muna gaggautar da alherin mu ne wai dan girmama su dan kuɗi da ake ba masu kuɗi da ƴaƴa da ake azurta mutane da shi jama'a suna zaton wannan dan girmamawa ne muke musu haka Allah ce bal mm-mm. ba dan mun yarda da su bane muke ba su kuɗi ba dan mun yarda da su bane muke ba su ƴaƴa kai kowace ni'ima ma da Allah yake bawa a duniya ba ba yaddar Allah ce wannan tana nuna yaddar Allah gare shi bane la yashuruna ba su san dalilin da yasa muke haka ba ko tarko ne a'a tsaya tukun dan abinda zamu shiga nan gaba ya kamata mu kwana anan dalili wannan wasu sufofi ne nan an faɗi waɗanda suke zaton sauda suna da kuɗi to yin kuɗin nan kamar sun fi kowa Allah ya zaɓe su ne Allah ya ce wallahi ba zaɓin ku ne ba ko an ba su ƴaƴa suke zaton an ba su ƴaƴa ba a ba wasu ba su an zaɓe su ne Allah ba zaɓin ku ne ba akwai wanda ba kuɗin ba ƴaƴan amma shi na zaɓa an gane ba wannan sai haƙiƙa ba to in mun gama wannan ayar to za mu shiga ayar da zai ce nan ga haƙiƙa inda take ga zaɓi inda yake ga girma inda yake sai Allah ya siffarta wasu siffofi guda hudu da cewa nan ne wanda ya gan shi haka shi adda girma shi a- shi aka zaɓa shi ne mai yardar Allah to karatu na gaba musamman ayoyin can gaban nan Allah ya rabauta mu da abin da duka za mu tsaya a kansa. Alhamdulillah.